الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin da biyar ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na ɗari da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan ba manta ba muna cikin kitabul iman na tattarar da al-imamu muslim ya taro mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu yana kokarin fassara mana su a bisa fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa idan ba a manta ba na faɗi wannan magana kuma ina sake maimaitawa su malaman salaf malaman hadisi ba hadisai kadai suka ruwaito ba hatta fassara da ma'anonin hadisan riwayarsu ake yi shi yasa a wurin salaf ba a yadda ka ɗauki littafi ka karanta shi ba tare da ka samu wani malami wanda shi ma ya ruwaice shi ya ainihin karanto shi ya karantar da kai ba wannan shi ya saka duniyar musulunci a cikin hayaniya da rudani shi yasa ba ka ga waɗannan hadisan su ne dai hadisan da kake karanta a riyadus salihin su ne hadisan da ka saba karanta su a sauran littattafai me yasa ake ta maimaita maka su anan saboda ana kokarin dora ka akan ingantacciyar fassara ta waɗannan hadisai domin hadisan suna zuwa da wasu kalmomi masu nauyi waɗanda in baka samu masana irin irin su Imam Muslim sun tattara su sun fassara maka su kamar yadda suka rawaito su daga malaman su ba sai kai dan ya fassara wanda za ta kai ka ga na farko ka hallaka ka hallakar ka tayar da fitina fitinar da Allah madaukakin sarki ya san iyakacinta domin za ka ga waɗannan hadisan galibi ayyuka ne ake bayyanawa waɗanda a zahiri za ka gan su kai ka ce wanda ya yi su kafiri ne amma sai ka ji an ce a'a ba kafiri ba ne sai dai bai da imani to kai in baka zauna gaban malamai ba sai ka ce au yo me ai duk ɗaya ne shi yasa kuka ji ne bayani jiya dangane da matakai na addini sai ce a'a wannan abin da ya kore mai imani ne amma bai kore mai musulunci ba naka musulmi ne fasiki ko musulmi ne azzalimi ko makamantan haka to shi yasa gaba ɗayan da Imam Muslim ya gama tattaro mana waɗannan hadisan a yau zai cike mana da wani babi wanda zai tabbatar maka da gaskiyar wannan maganar dan ka gane cewa gaskiya ba ana nufin cewa wanda ya kashe kanshi to ya zama kafiri bane a ana nufin yayi fasikanci ne to cewa kuma an annabi ya ganshi a cikin wuta ba kafirai ne kadai ke shiga wuta ba akwai munafikai waɗanda suke suna iya shiga wuta a zahiri ne ake kallo game da su musulmi ne akwai musulmi waɗanda ke iya shiga wuta a zahiri ne ake kallo game da su musulunci amma fasikai ne akwai musulmi waɗanda suke mujrimai ne ko azzalumai duk suna shiga wuta dan haka karka ji ana cewa annabi ya ga wani a wuta ya ga wani a wuta saboda yayi sata saboda yayi kisan kai sai ka ce to ya tabbata kafiri a'a imamu muslim zai zo ya kulla babi wanda zai nuna maka gaskiyar ma'anar waɗannan hadisai Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu dama muna ƙarƙashin babu gulabi tahrimil gululi babin da ke bayani akan tsananin haramcin gululi satar dukiyar gwamnati ko satar dukiyar ganima ka kiyaye akwai mutabaka akwai haduwar ma'ana tsakanin dukiyar gwamnati da dukiyar ganima ita dukiyar gwamnati asali ba ita ce ganima ba ita ganima asali ba ita ce dukiyar gwamnati ba amma a cikin ilimin usulul fiqh akwai wani abu da manyan malamai suka kira shi al-ashbah wan nazair sun yi kama da juna saboda suna da dalilai waɗanda suka hada su amma kuma suna shan bamban a wasu wurare dukiyar gwamnati dukiyar ƙasa ce da Allah yake dankawa a hannun waɗanda ya danka wa jagorancin ƙasar kuma yake haramta musu su mallaki wannan dukiya ko kuma su ainihin halatta wa kansu su kadai sai dai su mallaka da gwargwadon yadda kowa zai mallaka su mallaka da gwargwadon yadda yarjejeniyar zamantakewar ƙasa ya halatta musu wannan ita ake kira dukiyar gwamnati dukiyar ganima kuwa yaƙi ne da wane da wane da wane da suka je a ƙarƙashin shugabanci na ainihin limamin musulmi aka samo wata dukiya to ita wannan dukiya tana takaituwa ne kadai ga waɗanda suka halarci wannan yaƙi kuma akwai tsarin yadda ake raba ta akwai bambancin wanda ya je a ƙasa da wanda ya je a doki akwai bambancin wanda yake sai da ya sai albaru sai ya sanya wa bindigar shi da wanda yake ba abin da ya rike tsiman giya ya rike ko bulala akwai bambancin wanda yake ya shiga cikin fagen fama daga wanda yake kawai mai rabon tuwo ne a wurin jihadi ina fata an gane to kun ga waɗannan tsare-tsaren idan ka duba kenan kamar yadda dukiyar gwamnati take mallakar wasu al'umma ce to haka ainihin dukiyar ganima ma mallakar wasu al'umma ce a jiya mun ji cewa laifin da wannan mutum ya yi shine ya ɗauki taguwa ne kafin a raba kafin a raba haka yanzu waɗanda ke satar kuɗin gwamnati su ce sun ɗibi nasu raban sai a ce yaushe aka raba to kun ga ashe waɗannan dalilan sun haɗa hukunce-hukuncen dukiyar gwamnati da dukiyar ganima tare shi yasa ka ji mun fasikantar da wasu zindiƙan malamai waɗanda suke halatta wa wasu su je su sato kuɗin gwamnati kadai dai su zo su ba su sadaka kadai dai su zo su gina musu masallatai kadai dai su yi musu kujerun aikin hajji waɗannan malamai ulama ubanu isra'ila ne malamai ne irin malaman yahudawa ulama usu miyagun malamai waɗannan hujjoyin ragargaza a cikin littafin sirajul ikhwan ya bayyana cewa waɗannan malaman ma damar da su adalci ba zai taɓa samuwa ga mai mulki ba don haka ku kiyaye jama'a a daidai lokacin da kuke jin zafin mai mulki wane da mai mulki wane suna zalunta ku sai ku ga waɗannan irin malamai suke mu'amala da su suna tare da malaman sunna waɗanda suke gaya musu Allah ya ce annabi ya ce ko ko suna tare da ƴan tsubbu ko kuwa suna tare da ainihin malamai waɗanda suke ƴan duniya ne abna'ud dunya wa tullabuha don haka ku kiyaye da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun karanta ainihin hadisi a cikin wannan babi mun ainihin tattauna takhrijin shi da sharhin shi mun shiga ainihin hadisi na biyu lokaci ya kure mana dan haka insha Allah ta'ala za mu sake ɗaukowa kan wannan hadisi wanda al-Imam Muslim ya ce haddathani Abu Tahir qala akhbarani Ibn Wahab an Malik ibn Anas an Thawr ibn Zayd al-Du'ali an Salim Abd al-Ghais مولى بن مطيع عن أبي هريرة وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي المغيث عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثواب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد له وحبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتف فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشمة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شراك من نار أو شراكان من نار imam muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi al-imam abu tahir wato ahmad dan amr dan abdullah dan amr shi ko yake cewa akhbarani ibn wahab abdullah dan wahab dan muslim almajiri imam malik ne ya karantar da ni hadisi an malik ibn anas daga malik dan anas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda malik imam darul hijra al-asbahi al-maula shi ko imam malik ya samu wannan hadisi daga malamin shi an saur ibn zaid ibn du'ali daga ainihin malam saur dan zaid ad-du'ali asalin wannan malami mun tattauna tarihi akan shi mutumin garin madina ne madina madina wato ba wanda ya zo cirani madina ba malaman hadisi suna kasanta mutane dangane da zuwa madina idan ka je madina ka zauna ka yi karatu kai ba dan madina bane sai su ce da kai al-madini idan kai dan asalin Madina ne irin Imam Sau irin Imam Malik to sai su ce maka al-Madini sai sa sai ka ji dalibai suna ta kwafsawa wani mutum ya je Madina ya karatu sai ka ji suna ce mishi al-Madini alaman hadisi ba a yi musu zangayi duk abin da ka ji suna yi suna yi ne a bisa wata ka'ida in ka ce al-Madini kana cewa dan asalin Madina ne al-madini ake cewa wato ya zo cirani ne madina ko kuma ka ji sun ce nazilul madina ai ya sauka a madina ne amma ba dan asalin garin bane to al-imam saur dan asalin garin madina ne shi ko yace an salimin ya karbo wannan hadisi daga al-imam salim abul ghais al-imam salim al-kunyi shi kenan salim abul ghais maula ibn muti shi kuwa barauren ibn muti ne to na ce baraure ne na dauki daya daga cikin fassarori guda uku malaman hadisi in ka ji sun ce maula to ɗayan abu uku ne wala'i yake faruwa imma asalin shi ba musulmi bane sai ka musuluntar da shi to shi kenan sai a zo ana danganta shi zuwa gare ka ana ce mishi maulanka ma'ana kai ne ka musuluntar da shi shi ma kuma ana ce mishi maulanka wato shi yaronka ne a hannunka ya karɓi addinin musulunci an fahimta jama'a to har abin yakan kai zuwa ga nasaba sai a samu misali bahaushe ya musulunta a hannun banufe to sai ka jin aka zo kiran sunan shi sai a ce wane dan wane dan wane bahaushe sai kuma a ce banufe sai a ce ya aka bahaushe ya zama banufe sai a ce a ai a hannun banufe musulunta ko an fahimta da idan ka shiga bangaren Kano da Jigawa zaka ji wasu Hausawa da ake ce musu wangarawa ko wangara asalin wangarawa su ne mutanen ƙasar Togo akwai su kuma a ƙasashen Mali sun shigo cikin ƙasar nan sun yi da'awar addinin musulunci sun musuluntar da Hausawa da yawa don haka ire-iren waɗannan Hausawa su ne ake danganta su a ce na wangara mana wangarawa iyayen gidan shi ne ina fata an gane wala'i na farko kenan shine musulunci ka karba a hannun wani na biyu wala'i kai da bawa ne sai sai ka yi yan taka to ka zama maulan shi bararren bawan shi haka kuma wala'u hilfin shine asalin rayuwar balarabe rayuwa ce ta daji kuma rayuwa ce ta kullum imma yana shirin ya kai hari imma yana sa ran za a kawo mai hari to daga duk inda balarabe yake sai je sai ya hada kai da wata kabila wadda ke kusa da shi cewa duran da na ji ta ɓaci gare ku zan kawo ɗauki ni ma duran da kuka ji ta ɓaci gare ni zan kawo sai ku kawo ɗauki to tsakanin wannan kabila da wannan kabila sai su rinka cewa junan su maula shi yasa ka ji ɗazuna cewa imam malik maula imam malik ba bararren bawa bane iyayen imam malik daga yaman suka zo suka zauna madina da suka zauni madina tsawon lokaci mun ɗauko tsohon tarihi ne can iyayen na da ba can to shikenan sai ya zama kabilar asbah asalin yan madina ne sai kakannin imam malik sai suka yi irin wannan wala'i da su to shine sai ya zama a cikin tarihin imam malik suka ji ana ce mishi al-maula al-asbahi to wala'i da ake danganta ga imam malik ba wala'i ne na bauta ba wala'i ne na zamantakewa na amintaka da sauransu ina fata an gane ka karanta alfiya al-Imam Suyuti tare da sharhin babban malami al-Sheikh Ahmad Shakir zaka ga karin bayani a inda yake cewa wala islamin wa wala hilfin wala wala itqin wa wala islamin wa wala wala hilfin wa wala islamin wa wala wala itqin wa wala hilfin wa wala islamin sai ce kamithil ju'fi yace wala'i iri uku ne inji malam suyudi yace na farko na zamantakewa na taimakekeniya na yan tabawa na uku sai yace na karban addinin musulunci sai yace kamar da kaji ana cewa Imam al-Bukhari al-Ju'fi Imam al-Bukhari ba ba Ju'fi bane domin Ju'fawa Larabawa ne Bukhari kuma ba Balarabe bane to amma kakan shi ne ya musulunta a hannun waɗannan mutanen shi yasa sai ake danganta mutanen gidansu Bukhari cewa Ju'fawa Abdullahi ibn Wahab a jiya da na zo karatu ka ji na ce al-Qurashi amma sai ka ji na ce Maulahu ba Quraishi ba ba Quraishi bane amma kakannin shi sun musulunta ne a hannun Quraishawa wannan abu ne daga cikin bangarori na ilimin hadisi Allah maraukakin sarki ya taimaka to wannan ainihin wato shi Abu Zaid Maula ibn Muti'in an Abi Huraira amma shi wannan wala'i na ainihin wato Abu Zaid wala'i ne na bauta an yanta shi ne an Abi Huraira shi ko yace ya karbo daga Abu Huraira sai Imam Muslim yace hawwala sanad sai ya sauya isnadin ga wata hanya ta biyu zai kawo wannan hadisi sai yace wa haddathana Qutaybah ibn Sa'id malamin mai suna Qutaybah dan Sa'id dan Jamilu ya karantar da mu hadisi wa hadha hadithu sai Muslim yace wannan hadisin da zan kawo nashi ne to yanzu kenan Imam Muslim yana ce maka ya ruwaito hadisi ta hanyoyi biyu hanya ɗaya hanya al-Imam Abu Tahir hanya ta biyu hanya al-Imam Qutaybah dan Sa'id to ɗaya hanyar ita ya zaba ita ce da ya gama kawo hanyoyin biyu to sai yake nuna maka cewa to amma ga wanda ya ɗauko an fahimta jama'a da yawa ka je ka ga Bukhari shi kuma ya rawaito hanya al-Imam Abu Tahir misali to in ka ga sabanin lafazi karka tuhu Muslim dama yayi tamyizi ya ce amma lafazin da ya kawo lafazin ainihin al-Imam Qutayba dan Sa'id ne na daga cikin qara'in da ke sa ɗaliban hadisi wajen riwaya in suka zo su zaɓi ɗayan biyu shine na farko shaharan malami kamar nan Qutaybatu dan Sa'id ya fi kowane malami shahara daga cikin dukkanin waɗannan malamai waɗanda Imam Muslim ya karatu a wurin su na ga muku a baya malamin al'umma ne ya karantar da Bukhari ya karantar da Muslim ya karantar da Nasa'i ya karantar da Ibn Majah ya karantar da Tirmidhi dukkan su ya karantar da su babban malami ne kuma sadaukarwa ta kawo haka ita ce da je karatu zuwa ya zauna ɗalibai suke zuwa suna ɗiban karatu shine abin da muke ta gaya muku ɗaliban ilimi sai kun sadaukar da lokacin ku kun koyi karatu in kun zama malamai sai kun sadaukar da lokaci kun yi zaman karantarwa in ba haka ba ba yadda ilimi zai yaɗu ka biyo wa 'yan duniya kana son duniya yadda suke son duniya wallahi ƙarya ne baka da rabo a cikin harkar ilimi ka biyo wa 'yan duniya kana son tara kuɗi kana son tara kaza kana son tara kaza ko kayi karatu ƙarya ne ba inda karatun ka zai je shi yasa suka ce laif afqah min malik illa anna ashabahu lam yaqumu bihi laif ya fi ainihin wato maliku ilimi yaran nan ku fito da su ya aje wannan ya aje wannan wasa yake su aje su ta sarari su aje su ta sarari Laif ya fi Imamu Maliku karatu amma Imamu Malik ya sadaukar da rayuwar shi ya zauna yana karantarwa ɗalibai ko ina zuwa suke suna ɗiban karatu daga wurin shi a duniya sakamakon haka sai aka waye gari Imamu Maliku karatun shi bai kai karatun Laif ba amma kuma sai aka fi jin labarin Imamu Malik to amma ka je ka ga irin safa-safa da imamu malik ya shiga akwai ran da talauci da fatara da bashi da wahalhalu rayuwa suka taran ma imamu malik saboda ya, ya, ya sadaukar da lokacin karatu yake karantarwa kuma dama ba mai shi bane a hannu amma da yake mutanen kirki ne waɗannan mutanen laifi yana misra sai ji labarin abokina maliku da ya daukar da rayuwar shi yana karantarwa gashi can bashi da wahalhalu sun yi mishi yawa sai aiko da imam malik dukiya dukiyar da sai da imam malik ya biya bashi kaf imam malik ya koma cefanen shekara ike yi sannan kuma laifi ya ce mishi duk da ka shiga matsala a maza a aiko mana ka sadaukar da lokacinka kana karantarwa mu baka cikin wahala haka malaman salaf suke mutanen kirki ne amma a yanzu in ka ji wani ya zube da karantarwa kai kuma baka da wannan lokacin to fata kake yaya za a yi ta yi crash down ya za a yi ta samu matsala amma laif ga karatun amma ya shiga harkar kuɗi babu lokacin karantarwa wani dan ajin su ya sadaukar yana karantarwa sai da cewa bari a taimaka mishi haka ake yi jama'a duk inda kaji aikin alheri ya taso karkace a muna nan din to ba haka su wani suka taso nan suka abun nan ba dole ne yan arewa ku gyara tunanin ku jama'a yaro ne zai taso a kudancin ƙasar nan jama'an haka da ya iya mathematics kaza kaza ya fara koyawa yara evening classes sai ka ga wani ya sai mishi babur sai ka ji wani yana Port ko Lagos yana sai da takalma sai ce duk wata zai rinka aiko mishi da dubu goma saboda yana taimakawa al'ummar shi amma anan fa gashi nan matasa ne suka sadaukar da lokacinsu da rayuwarsu fiye da shekara sha biyar suna yin refresher amma su da kansu ne suke tara kuɗi suke siyan cok suke siyan kaza suke siyan kaza ba za a kawo musu dauki ba dole ne yan arewa ku cire hasada a cikin zuciyarku Allah bai taba tara mutanen zamani ɗaya kab ya mai da su annabawa ba to Allah ba zai taba tara mutanen zamani ɗaya ya zama dukkan su malamai bane dole ne wasu za zama malamai wasu attajirai wasu yan siyasa haduwa ake ana ayyukan alheri gaba ɗaya a ciyar da al'umma gaba duk inda kaga inyamuri yana da shago ko yana da wani abu yana fara samun alheri shi da kanshi zai je ƙauyen su ya gabatar da kanshi ya ce to yanzu ya fara samun kuɗi da haka zai rinka kawowa community naira dubu goma ko dubu biyar duk wata saboda ci gaban al'ummar shi dan arewa kuma in je narki a Lagos ko Port Harcourt an ce ma sai ya aski irin na harna ya ce shi ba dan arewa bane saboda haka ku gyara jama'a ku gyara ba muna faɗi muna kyare ku bane muna son al'umma mu ta gyari ne gode muke so muna son mutanen mu su yunkura ne su faɗaka Allah madaukakin sarki ya taimaka yake cewa wa haddathana Qutayba bin Sa'id wa hadha hadithuhu malam Qutayba dan Sa'id ya karantar da mu hadisi wannan hadisin da zan kawo riwaya shi ce ba riwaya Abu Tahir ba haddathana Abdul Aziz malam Qutayba yace Abdul Aziz ya ba mu hadisi sai Muslim yace ya'ani ibn Muhammad wato malam Qutayba yana nufin Abdul Aziz dan Muhammad ina ta gaya muku kullun saboda wannan na daga cikin fa'idar ka zo ka koyi karatun sahihu Muslim yana daga cikin asrar na waɗannan littattafai waɗanda idan ba ka karance su wurin masanan da suka san su suka ruwaice su bane ba za ka samu wani littafi ya je na bayyana maka waɗannan abubuwan ba na daga cikin mumayyizat sahih muslim ala sahih al-bukhari shine idan muslim ya ruwaito riwaya daga wurin malamin shi ko malamin malamin shi ya ruwaito ya faɗi suna guda ɗaya an gani in shi muslim ya zo sai ce maka wato wane dan wane yanzu malamin shi ne yace haddathana abdul aziz da muslim ya zo sai ce yana nufin abdul aziz dan wa dan muhammadu ina fata an gani shine abdul aziz dan muhammad dan ubayd ad-darawardi an saurin shi kuma ya karbo daga malam saur dan zaid kenan an abdul ghais ya karbo daga abdul ghais an abi huraira daga abu huraira dan haka kaji hanyoyin guda biyu gaba ɗaya sun sake tikewa kan sahabi abu huraira قال أبو هريرة يتي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر من كتزوى يأكل خيبر تارد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففتح الله علينا الله بان نصرا فلم نغنم ذهبا سيبا سامو غنيم الزينار با ولا ورقا بن سامو غنيم تأذر فابا أتكلم رواية أبو هريرة سيتي سيبا سامو abin nan na dukiya ba sai in ce ba su samu amwalu ba shine malamai kamar su ibnu abdulbar da makamantan suka ce saboda abu hurairah ba dause ne su dausawa a wurin su wato abin da suke dauka dukiya to kudi raƙuma da shanu da filaye ba sa kiran su dukiya dan haka a wacce riwaya da nake ishara sai ce sallan nazaman amwalan ba mu samo ganimar dukiya ba sai malamai suka ce to kuma da ya gama faɗi sai ya ce amma mun samo raƙuma kaza kaza sai aka ce a raƙuma ba dukiya ba ce sai aka ce a'a ba ba ƙuraishe ba ne fa abu huraira ba dause ne dausawa in suka ce dukiya abin da suke nufi mai kuɗi kun ga shi yasa yana da kyau ka karanci adab sannan kuma ka karanci tarihin adab akwai bambanci tsakanin adab da kuma tarihin adab ka karanci al'adun larabawa ka kuma karanci tarihin al'adun larabawa waɗannan sahabbai da kake jin su da yawa kamar su Abu Hurairah Abu Musa al-Ash'ari Abu Ayyub al-Ansari ha Anas dan Malik dukkan su waɗannan ba Qurayshawa bane an fahimta jama'a to sa'annan a Qurayshawa kuma dubi Abubakar ba Qurayshi ne amma ba irin su ɗaya da Annabi ba dubi Umar ba Qurayshi ne ba irin su ɗaya da Annabi da Abubakar ba dubi Usman ba Qurayshi ne ba irin su ɗaya da dukkan waɗannan ba amma kuma dukkanin su Qurayshawa ne kama a ce nan ga ku dukkan ku Hausawa ne wannan ba Sokoce wannan ba Katsina wannan ba Zamfara wannan ba Kabe wannan kuma ba wannan ba Hausa ba ba Zazzagi wannan ba Kano amma din an tashi za a ce me Hausawa in ka tafi ka ce Sokotawa ba Zamfara ba Sokoce ne ba Kabe ba Sokoce ne ba Sokoce ba Sokoce ne amma kuma a cikin su fa da bambancin sakwatancin su su ma an fahimta jama'a ba zazzagi na nan irin yadda yake zazzaganci a cikin zariya ba zazzagin mu cici ba irin zazzagancin yake ba to kun ga idan kuka fahimci wannan ko za ku gane cewa a matsayinka na ɗalibin ilimi dole ne ka je ka kware game da lughal arabiyya in ba haka ba wannan sunna ba za ka yi mata kyakkyawar fahimta ba kuma wannan lughar arabiya ina gaya muku kullum tana da inda zaka je ka koyi lughar da zaka koyi irin waɗannan littafan ba dai suna haulwa dai ba wannan larabcin jarida ne larabcin rediyo ne larabcin yan mata ne yan drama amma larabci irin na alqur'ani to sai ka je ka koyi irin su maqamatul hariri maqamatul hamdani waɗannan kuma karatun soro ake yin su don haka ku fahimta a cikin riwayar wannan hadisi a wani wuri Abu Hurairah yace falam naghanam amwalan sai ba mu samu dukiya ba to kuma sai ci gaba da lissafa yace mun samu abinci mun samu kayan sawa mun samu suturu mun samu shanu to sai ka rude sai ka ce a ai ba dause ne dausawa su ne mutanen kasar Yaman su Abu Huraira su Tufailu su yadda suke yin larabcin su daban zaka ji a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hati sikin hati mudiya yace kawo mudiya sai Abu Huraira yace wa mal mudiya ya Rasulullah sai manzon Allah yace as-sikin kawo mudiya bai ce ce mudiya ce bai sani ba sai as-sikin wuka kawo kallabi ce bai sani ba za ce kawo dan kwali kuma balarabe ne don haka lallai ne matasa ku je ku yi karatu kafin ku zama malamai Allah madaukakin sarki ya taimaka Abu Hurairah yace falam na ganin zahaban ba mu samu kuɗi ba wala wariqan ba mu samu wato ba mu samu zinare ba wala wariqan ba mu samu azurfa ba ganin nan mata'a kaya kadai muka samu wato suturun sawa da kayan daki wa ta'ama da abinci wa siyaba da ainihin suturu a cikin waccan ruwa da nake faɗi yace mun samu raƙuma da shanu da tumaki sun mun talakna ila alwadi sannan sai muka tawo zuwa ga wadi alqura riwayar bukhari ita ce ta fassara wannan wuri anan yace sun mun talakna ila alwadi sannan sai muka tawo zuwa ga kwarin wannan kwarin sai a cikin riwayar bukhari yace wadi alqura yana nan in ka bar madina ka kama hanyar sham wa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama abdullahu muna tafi manzon Allah yana tare da ainihin wani bawa nashi wa habahu lahu rajulun min juzami wani mutum ne cikin kabilar juzamawa ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ainihin bawa ko eh min juzama eh na'am daga cikin kabilar juzamawa wannan mutum ya bawa ainihin manzon Allah shi yud'a rifa'at ibn zaid sunan mutumin da ya bawa manzon Allah kyautar rifa'at dan zaid ba musulmi bane mushriki ne ya kawo bawa ya bawa manzon Allah ko manzon Allah ya karba shi kuma bawan malamai suka ce sunan shi mid'am ina fata an gane mid'am sunan shi kenan min bani dubaidi daga cikin ainihin wato kabilar bani dubai falamma nazamman wadi yayin da muka gangaro zuwa ga wannan kwari da ake kira wadul qura qama abdu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bawan nan na manzon Allah sai ya miƙe ya hullu rahalahu yana kwance kayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan hadisi zaka gane babu laifi a cewa wani bawan wani babu laifi tun da gashi an ce abdu rasulillahi bawan manzon Allah an san anan ba bauta bauta ta Allah ba bauta ce ta kangin bauta farumiya bisa hannun sai aka harbi wannan bawa da kibiya faka anna fi ko fakana fihi hatfuhu daga harbin shi shikenan nan take fadi ya mutu fa qulna sai muka ce hani Allahu shahada wannan mutum ya more shahada ta same shi ya rasulullah ya manzon Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah yace kalla ko daya bai samu shahada ba wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda ran muhammad yake a hannun shi inna shallata lataltahibu alaihi nara taguwa da ya sata ga ta nan ta kama da wuta a jikin shi akhadha min al-ghanaim yawm khaybara ya saci wannan taguwa ne daga cikin ganimar musulmi ranar khaybara lam tusib hal maqasib ba a raba ba lam tusib hal maqasib ba a riga an raba ba yaje ya sata sakamakon wannan gashi dai an dawo daga jihadin fa ku duba an dawo daga jihadi sai aka harbo wata kibiya shi aka harba wawa aka yi dai mutane su ne mai murna ya samu shahada sai manzo Allah ya ce ko da na rantse da Allah bai samu shahada ba barawo ne ya saci taguwa san da aka je yakin taguwar kuma tun ba a raba ba jama wannan jihadi kenan balle kai da kaje aikin local government ko aikin state government ko aikin federal government kaje ka saci dukiya dan ka to hanya kai hadarin mota duk limamai da za su tare su ta maka laƙabi ja a kuma Allah suna bata kansu lokaci ne a kanka ina fata an gane ga wannan jihadi ya je ya dawo amma ga shi taguwar da ya sata kaga bai amfani da ita ma bai ci moriyar ta ba mai yawa tana cikin kayan shi haka yaje cikin wani hadisin murjani ne wani ya sata tun bai je gida ya amfani da shi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta haramta gare shi kala abu hurora ya ce fafaje an nasu sai mutane suka firgita jin wannan wa'azi na manzon Allah faja a rajulun da shirakin sai wani ya kawo wani hancin takalmi irin igiyar takalmi haka au shirakai ne ko kuma igiyoyin takalma guda biyu waɗanda ba ya sata ya ɓoye to amma da ya ji ga wani ya yi satar ya ɓoye ya mutu annabi ya ce gashi ya kama da wuta faƙala sai wannan mutum ya ce ya rasulallahi asabtu yau ma khaibara ranar khaibara na saci waɗannan takalma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace shirakun min nar ta kalman wuta ne wuta zaka tafi da ka mutu da su aw shirakani min narin ko kuma wato takalmin ko dai ɗaya ne ko guda biyu ne to dai wuta ne za su kai ka wannan hadisin ba kuma ta mun karanta shi akan shi muka kwana ba mu wani sharhi ba ne shi yasa na sake karanto shi Allah madaukakin sarki ya taimaka na daga cikin matsalolin wannan hadisi ita ce magana da na fara faɗi jiya jama'a wannan hadisin zahiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mutumin ya kama da wuta a nan duniya kamar yadda muka faɗi ba wai ana nufin cewa wannan za su kai shi wuta bane a'a tun a nan duniya ne kamar yadda muka ji wasu rawayoyi a baya manzo Allah ya ce gashi ya kama da wuta ina fata an gane to matsala ta farko dangane da wannan hadisi Bukhari da Muslim dukkan su sun ruwaito wannan hadisi na daga cikin ainihin matsalolin wannan hadisi shine banda Bukhari da Muslim al-Imam Abu Dawud da Nasa'i dukkan su sun rawaito wannan hadisi Ibn Hibban da al-Imam Abu Awana sun rawaito wannan hadisi Abu Nu'aym ma ya rawaito wannan hadisi haka nan ainihin al-Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi al-Imam al-Baghawi ya rawaito wannan hadisi a wurare biyu a cikin littafin shi dan galibi mutane ba su san littafin al-Imam al-Baghawi ba sharhu sunna ma sai shekarar da na sanya ta wasu da yawa suka san bayani a kanta yasa sai aka rinka mamaki wai ka ji wani littafi sharhu sunna sarki ya tabbata ga Allah sharhu sunna shine littafin al-Imam al-Baghawi wanda yafi shahara amma ba haka ba al-Imam al-Baghawi yana da ainihin littafi masu littafai masu dimbin yawa yana da kitabul masabih yana da ainihin kitabut tafsir gashi can mi koma da shi malam mai dogon kai gashi can mutane su gaishe suna mujalladai hudu da can ba shi wani na abdullahi ne da ko kamo shi ne a ba shi bane wannan na al-imam abdul wahid ne wannan wannan yana da dogon kare ba gani shi ba hudu ne su ba imam al-baghawi a cikin tafsirin shi ya rawaito ainihin wannan hadisin ba wannan bane Allah ya taimaka wani lokaci a zo da shi a gan shi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi a sharh sunna da kuma littafin shi at-tafsir waɗannan irin littattafan su ne littattafan da ya kamata mu rinka maiwa madogara jama'a ba gaba ɗaya yanzu tafsiran yan baya duk sun ruɗa mutane sun kawo rudani Allah madaukakin sarki taimaka mas'ala ta gaba ita ce fa'idojin da ke cikin wannan hadisi ma ne yace min ha bayanu huna bi tahrim al-hulul wa annahu min al-kaba'ir allati tunafi kamal al-iman wannan hadisi yana nuna tsananin haramcin sata dukiya ta ganima da kuma cewa sata dukiyar ganima na daga cikin manyan laifuka waɗanda suke kore imani kuji suna kore imani irin wannan sata wa huwa wajhul mutabaqa li iradihi huna kaji dalilin da yasa ainihin al-imamu muslim ya kawo wannan hadisi satar dukiyar ganima ba a cewa ka kafirta sai dai a ce in kai mumini ne to ta kore imani gare ka yanzu baka da imani yanzu martaba ɗaya kake akan ta ita ce kai musulmi ne amma musulmi sai a ce fasiki mutumin banza ومنها أن الغلول محرم كله لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك hakanan satar dukiyar gwamnati ko satar dukiyar ganima jama'a haramun ne kowace iri kaɗan ko mai yawa da haka lokacin da za a kawo motoci a ce a je a raba wa makarantu ku ne 'yan ma'aikatar ilimi ku sace motocin kai hidimasta kana nan kana cewa kwamishinan ilimi ya sata darekta famsau na ilimi ya sata kai kuma sai ka ɗauki cok kwali ɗaya sai ka tafi da shi gidanka don ka karantar da 'ya'yanka kai ma barawo ne kusan wannan jama'a ba a ɗiban dukiyar gwamnati saboda kai ne darekta ko famsau ko minista ka tafi ka je ka yi amfani da wannan dukiyar gwamnati a cikin buƙatar ka ta gida haramun ne kai ma barawo ne in kai haka dan haka a kiyaye to sa'annan kananan ma'aikata wanda zai dan saci fallan kwano ya dan saci kaza yana ganin cewa kun yi magana sai ce a manyan suna can suna sata kaza dan mun dan mun yi kaza kowa ne da kabari ai ina fata an gane saboda haka ku ji tsoron Allah jama'a su da dama wasu ayoyi suna karban aikin gwamnati ne ba dan albashin ba saboda ya san akwai wasu yan sace-sace da zai rinka yi matukar aka danka mai ofis sai ga cewa to wai ya cike haka wai kuma sai tashi kawo uzuri da cewa to nawa ake bani dubu goma sha takwas ake bani ba yanzu dubu sha takwas ta ishe ne in kaza ta ishe ne in kaza to shi yasa an kawo sukari ofishin oga sai in diba in ka kaza sai in diba to da haka ka ciccike kai sata za su ɗauke ka aiki ranar farko sai sun ce ga albashinka ka yarda in ka yarda ka zo ka in baka yarda ba ya maka kaɗan karkayi amma in ka ce to ba yadda ka iya ba yadda ka iya sai ka haƙura da wannan abin ba za ka yi musu sata ba amma kana aikin railway ka je ka ga wani gudun gulmin karfe ka ɗauka kana aikin wuri kaza ka ga wani kaza ka je ka ɗauka wallahi al'azim bi haramun ce don haka ƙananan ma'aikata ku lura da kyau ku lura da kyau dole ne kai a ma'aikatar ilimi ko ma'aikatar kaza sai aka ɗibi naira dubu uku aka ce maka je ka kai sabis ɗin mota sai aka je aka yi sabis naira dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin dole ka zo ka kawo musu naira ɗari biyu da hamsin ɗin ka ce ga abin da ya ragu kar ka ce cewa wannan ɗan kaɗan ne haba ne ma bari in sa ai ko ma na bayar cewa za a yi rike a bayar ɗin tukuna a ce ka rike kar ka yi kanka fatawa dukiya tana da hadari jama'a kar ku rinka halatta wa kanku ita ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غم إذا قتل في المعركة الله أكبر kaji matukar mutum ya yi sata dukiyar ganima to bai halatta a ce mishi shahidi ba ko da a fagen daga aka kashe shi mun ji irin wannan hadisin jiya ana nuna wa annabi wannan yayi shahada wannan yayi shahada wannan yayi sirrin ga Allah ya ce a'a banda wannan bai shahada ba a duba ya yi sata sai aka ga ya saci bargo kaji abin banza bargon duniya ya hana ka samun aljanna a lahira ya hada ka da jaura da sanyi na wutar jahannama bargo Allah ya kyauta ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر فأنا وانا حديث أنا نونة ودوان ديمت أكن كافرتي بزيش بقى الجنة با anan Allah baya da kara baya compromising ga kowa kowa ya mutu yana kafirci Allah ba zai mai kara ba wuta zai dankara shi wannan wa'azin yi wa Aisha nauyi wata rana Aisha tace ya manzon Allah hadda wani wani dattijo ne a jahiliya yana sadaka yana alheri yana mutuntawa yana zaman lafiya sai mun ga Allah yace ai tun da yake bai taba cewa Allah ka rafe mun ba bai taba tauhidi ba duk alheri shi dan haka wuta zai tafi idan har Allah madaukakin sarki ya dankara Abu Talibin a wuta wanda Allah ya saka shi a wuta babu shakka ba wani kafiri da Allah zai wakara saboda idan da Allah zai wa annabi kara akan wani kafiri ba yayi akan wannan dattijan babu wani kafiri a duniya da yake fita manzon Allah irin Abu Talib tun yana karami har ya zama saurayi har yayi wa'azi har aka yi gwagwarmaya har sai da ya zama kamar yadda shi yake faɗi a waken shi wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihi hatta uwassada fi turab dafina shi na rantsa da Allah ko sun haɗu ba za su kawo gare ka ba sai dai in an rufe na kabari amma duk da haka Allah ya saka shi a wuta saboda haka wallahi mas'alar kafirci mas'ala ce wadda Allah baya compromising ta ba sassauci mutukar mutum ya mutu yana kafirci wallahi duk zaman lafiyar shi kace kafiri yana wuta duk kyautatawar shi duk adalcin shi duk rashin satar shi yana wuta kuma sai ka faɗi haka zaka zama musulmi idan kai shakkar haka kai kanka ta su uce gare ka ku tabbatar da wannan jama'a idan zaka ga mutane sun je sun samu kafirai saboda suna aiki a office suna kyautata musu suna kaza ka je ya mutu sai ga mutu yana ta girgiza kai in ka je haramun ne ka je wurin jana'izar shi haramun ne ka je ka tsaya akan kabarin shi sai dai ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake in ka tsaya kan kafiri kai mishi albushir cewa manzon Allah ya ne maka albushir da wuta kowane kafiri ne ko ubanka ne don haka jama'a matsalar kafirci matsala ce wadda babu sassauci shi yasa musulmi ku shiga ku yada sakon manzon Allah wanda yake da rabon ya musulunta musulunta amma wanda duk ya sake mutuwa ta kan mishi yana kafiri wallahi ba wani tausayi da ba a tausaya mishi Allah maraukakin sarki kiyaye malam yake cewa wa hadha bi ijma'il muslimin wannan magana da kaji ku to duk musulmi sun haɗu a kanta wa minha jawazu al-halifi billahi ta'ala min ghairi darura wannan hadisi yana nuna ba sai ba sadada zaka iya rantsuwa saboda ba wata larura da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi wannan mutum bai yi shahada ba ai ba sai annabi ya rantse ba dan haka kana iya rantsewa min gairi darura ba tare da wata bukata ba saboda kawai karfafa magana li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam wallazi nafsu muhammadin bi yadihi sannan kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisan sifat yana daga cikin hadisan da malaman ahli sunna suka ce wajibi ne a fassara su a yadda suke da annabi ya ce na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi wannan hadisi yana nuna Allah yana da hannu haka abin yake ka samu littafin al-fatwa al-hamawiyyatul kubra ka je ka samu jeren giyar kasusuwa da nake wa littafin sharhi da fassara shi an yi wa ibn taymiya tambaya ne game da ma'anar ire-iren waɗannan ayoyi da hadisai waɗanda suke bayyana cewa Allah yana da kaza yadullahi fawqa aydihim was samaa banaynaha bi aydin da ire-iren waɗannan hadisai shin za a yadda Allah yana da hannu ne na'am wajibi ne a yadda Allah yana da hannu amma a tsarkake Allah daga cewa hannun shi irin na halittu ne amma wajibi a ce Allah yana da hannu kuskure ne kuma ka sassaba ce a ce wai ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi an bata mu aka yi haka Allah madaukaki ya kiyaye to sa'annan sai malam ya fara kawo wasu manyan manyan matsaloli da suka shafi hadisin nan jama'a na daga cikin su shine shin mutumin da ya sata dukiyar ganima ko ya saci dukiyar gwamnati in aka kama shi za a mishi hukunci irin na mutanen ƙasar Japan ko China ko za a China ko Japan naka kama ka ko naira 20 kasa ta a office na gwamnati za a kona ka ne a kona abin da ka mallaka a duniya to a musulunci ma an samu malaman da suka wannan fatawar sai dai gaskiya manya-manyan masana sun kuskurantar da wannan fatawa cewa a abin da ya sata din shi kadai za a kwace sauran dukiyar shi ba za a kwace ba saboda musulunci ba addinin ta'addanci bane an fahimta jama'a wa minha halul ghanaib wa huwa min khususiyat an-nabi sallallahu alaihi wa sallam faman ta'inna bi ahadin min al-anbiya qablahu faqad akhraj ash-shaykhani min hadith Jabir radiyallahu anhu marfu'a qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli wannan hadisi yana nuna mana cewa ganima halal ce amma wannan halaccin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai al'umma shi su kai kafin annabi ba a taba halatta wani annabi ba a zamanin nan da idan annabawa suka yi jihadi in suna so su gane Allah ya karba sai su tara dukiyar sai su aje ta in wuta ta zo daga sama ta cinye ta to dalili ne akan Allah ya karba in ko wuta ba ta zo ta cinye ba to ba a karbi jihadin su ba sai a bincika a ce me yawa akwai barawo a cikin tafiyar sarki ya tabbata ga Allah amma annabi yace an bashi darajoji biyar waɗanda ba a taɓa baiwa wani annabi ba wa fihi daga cikin waɗannan darajoji yace wa uhillat liyal ghanaim an kuma halatta mini cin ganima wa lam tahilla li ahadin qabli ba a taɓa halatta wani ba kafin ni haka musulmi in suka yaki jama'a duk abin da suka samu matukar ba haramun bane to za su ci shine da za ku kai jihadi kasar da take suna cin alade sai kuka je kuka samu alade ba za ku ɗiba alade ku ci ba ina fata an gane ومنها أن فيه علم من أعلام النبوة وأن حديث ينامون على من أنمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن معجزة أثر لدى النبي حيث أطلعه الله تعالى على المغيبات من أحوال الموتى يا يند الله مدعوك كنسر كيكي نونا وأنبي وسأبوه وأن بيقوي سدق سوان حلتو نحال دممتا سكتكي ina fata an gane fawaral mu'azzabina annabi yana ganin waɗanda ake wa azaba wa nau'a azabihim da irin azabar da ake musu wa sababahu da sababin azaba kutuna annabi ya zo wucewa ne sallallahu alaihi wasallama sai ga kaburbuka biyu yake cikin kuwa ya san waɗannan kaburbuka ane musu azaba wannan saboda yana gulma yana annamimanci wancan kuma duk sanda ya fi tsari baya tsarkakuwa daga gare shi lokacin da yazo zai gina masallacin shi sai da yace waɗannan kaburbuka na suwaye aka ce kabarin wani da wani ne sai yace suna cikin azaba kuma ba dan ma kada ku ji tsoro nan gaba ku daina rufe mamata ba da na roki Allah ko ma ya nuna muku to yana daga cikin daraja da Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama a nan duniya yana iya ganin wani na cikin azaba kuma ga abin da ya saka shi a cikin azabar ga kuma irin nau'in azabar amma wallahi bayan annabi ko abubakar Allah bai mai wannan daraja ba duk wani kudubi ko gausi ko shehi ko wani da ya ce yana ganin kaza wallahi makaryaci ne don kawai sai kanwar ka mutu sai wani duko dogon carbi ya zo da rauni kinkini ne ya ce ai ya yi mafarki jiya al'amura sun rikice wa wance to gwamma ma in cewa ya yi mafarki ƙarya tana da sauki fiye da ya ce ai ga halin da ya ga wance tana ciki ya ce wai ya duba ya gani ƙarya ne bai da wannan madudin hangen nesa ومنها بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته من الوقوع في أسباب العذاب فمن النبي والأمة شواء ذي جمد دئب الذي سكى سبع عذابا فالنبي أنا قدين إلو wannan wa'azin don haka duk wanda yake wa'azi akan manhaji na ahlus sunna jama'a sai ya rinka tsoratar da mutane game da mugun abu ba dan yana musu fatan mugun abin ba dan yana jiya musu tsoron kar su shiga faqad akhbara fi hadha alhadisi ashabahu bima li hadha alabd min alazab kaga a cikin wannan hadisi manzon Allah ya faɗa wa sahabban shi irin azabar da wannan mutum yake ciki wa butlan shahada bi sabab ghululihi sannan manzon Allah ya bayyana musu cewa mutuwar shi ta shahada wa asararta ya mutuwar banza saboda yayi sata me yasa annabi wannan wa'azin tahziran lahu dan ya tsoratar da sahabbai wa li ummatihi jami'an an ta'arrud li mithlihi haka kuma annabi wa al'umma wa'azi gaba daya kasu saka kansa irin wannan laifin fa huwa min misbaq qawlihi wannan na daga abin da ke gaskata maganar Allah da ya akan manzon shi da yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ga manzon Allah ya aiko muku ɗaya ne daga cikin ku shi manzon dukkanin abin da zai wahalshe ku wannan manzo yana jin zafin wannan abin manzon yana muku kwaɗayin alheri yana wa mu'minai fatan rahama sannan kuma Allah ya siffanta shi da cewa mai tausasawa ne kuma mai tausayi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka jama'a yana daga cikin rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ga zaka hallaka ya faɗa maka an fahimta jama'a to haka kai ma a matsayin ka na malami kada girman wani mutum ya hana ka ka faɗa mishi mummunan abin da yake don ya gyara ya tsira ina fata an gane ومنها ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن بعض العرب وهي دوس لا تسمى العين مالا كنجي babana da na faɗi da su ibn abdul barri yace wasu larabawa kuɗi na fata an gane kuɗi ba sa kiran su ainihin dukiya kaga aka su wacce magana kuma kenan ina fata an gane gashi la tusammi al'aina malan wa inna mal anwal indahum athiyab wal mata wal urub wato in aka ce ainihin almalu a wurin su to duk abin da bai shafi kuɗi ba amma kuɗi sai su kira su da sunan nau'in su kawai zinari da azurfa to sannan sai mas'ala ta gaba ita ma al-Imam Ibn Abdul Barri yake cewa fi hadha al-hadith ibahata qabul al-hadiyya lil khalifa illa illa anna dhalika la yajuzu li ghayri nabi sallallahu alaihi wa sallam idan kai shugaba ne na al'umma aka baka kyauta za ka iya karbe sai ce to sai dai kuma wannan ga annabi ne sallallahu alaihi wa sallam shi kadai to wannan mas'ala ta da daga cikin mas'aloli waɗanda malamai sun kai sun komo a takaicen takaitawa gaskiya saboda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce yana karban kyauta yana godiya akai yana ainihin samu shi ma ya ga ya kyautata maka to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wanda da aka shugabantar da shi a kawo mishi wani abu ya karba ma'aunin da malamai suka ce shine ka duba kafin ka zama ciyaman kafin ka zama shugaban kasa ko gwamna suna kawo maka kaza idan sun saba kawo maka shikenan idan kuwa kafin ka samu wannan kujera ba a kawo maka sai da ka samu aka kawo maka to don me baka karba da zara an cewa ne ya ci zaɓe sai ku ga 'yan kasuwar sabon garin zaria 'yan kasuwar sun da ta kano suna ɗibo buhunan shinkafa suna kawo ciyaman haramun ne ka karɓa mr ciyaman hanci ne suke baka tips suna son ne kakka rushe rumfunansu suna son ne an zo rabar rumfuna ka rinka ɗiba kana ba su don ne bai halatta ba kai idan dan kasuwa ne a sabon garin Zaria ko a tudun wada ko a kwana singa ko a ina aka ce za a ɗibi buhun shinkafa guda ɗari a kai wa ciyaman kar ka bayar da naka kasa duk bala'in da aka kwanto maka yazo ya same ka ba dai uwa kake kenan ba dan me ka bayar ko kun fahimta jama'a haka siddan sai ka ga yaro ya kasa man fetur yana sayarwa sai ka ga motar yan sanda operation yaki operation flush out kawai sun zo sun tsaya wai ya ɗiba ya basu me yasa zai ɗiba ya basu saboda su ne yan sanda ina kuɗin da gwamnatin jiha take ɗiba take baku na patrol haramun ne ka ɗiba ka basu kuma in suka ɗiban maka ka dubi lambar su ka je ka kai su kotu kanku ya waye yan arewa a daina ɗaukan ku dabbobi ba za a yi haka a Niger Delta ba ba za a yi wa bayarabe haka a Lagos ba ba za a yi wa haka a Kalaba ba sai a arewa an turo su zo su yi menene su yi patrol sai kuma wai sai su ce wai kai da kake siyar da man fetur wai kai ne za ka zuba musu sai ka ce a ba za ka bayar ba ana zuwa kusa da kai sai a harba bindiga a ce ba za ka gudu ba sai ka ce dan me zan gudu daina jin tsoro jama'a mutuwa za ta zo ko ta hanyar bindiga ko ta hanyar ban ko ta hanyar girgizar ƙasa ko kuma kuɗin cizo ya zuba maka guba ka mutu akan gado ku daina jin tsoro ku rinka tsayawa ku kafe wa gaskiya in ba haka ba ƙasar mu ba za ta gyaru ba a daina firgita ku an fahimta jama'a wallahi a ƙasar yarbawa ko inyamurai babu inda motar 'yan sanda za ta je ta tsaya kawai su ɗibi fetur su zuba kawai yaro ya magana su ballara mai zagi ko su mishi ashar sannan ka daina jin tsoron shi ba dan sanda bane dubi lambar shi tafi ka je ka rubuta petition ka je ka kai ofishin commissioner yan sanda in ba a yi ba ka je ka samu lawyer activist ka je ka samu lauya da zai je ya kai maganar gaba an zo an satar maka man fetur galan guda naira ɗari shida akan haka a shekarar goma ana shari'a da kai ba ku ganin yaro ne dan karami a jihar Jigawa suka yi ta shari'a akai tab akai tafataka da shi da gwamna Sulalamido kan ku waye yan arewa a daina daukan ku jakuna saboda Allah isa ta cika bakin ku da an yi abu sai a ce kai za ka iya fada da gwamna ba taba bane ana son a bi doka ne shi yasa ku je ku saurari karatuttukan da muka yi nan da watan azumi da muka zo magana akan constitution yaya constitution ke yarjejeniya ce ta al'umma mabambanta to menene matsala game da constitution na Najeriya na kawo muku bayani cewa babbar matsalar constitution na Najeriya shine abin da suke faɗi rule of law aiki da doka dole ne soja ya aiki da doka dole ne dan sanda ya aiki da doka dole ne rafsafti ya aiki da doka dole kowa ya aiki da doka shine abin da suke cewa democracy is the rule of law aiki da doka shine demokradiya idan da gaske ne a ga sun fara karka ji tsoron kowane ne zaka iya kai shi kotu karka ce baka da karfi abin da ya hallaka mu kenan a arewa sai a zalunce ka sai su tare sai su ce to shikenan kai Allah ya isa ma ka je ba yadda ka iya wallahi ƙarya ne shi yasa muke cewa matasa ku je ku karanta civil law ku je ku zama lauyoyi ku iya wannan kasar so ake sai ta gyaru insha Allah in Allah ya so manufar su Sardauna ba za ta taba zama crash down ba suna kabari sai Allah ya musu albishir cewa namiji uban yan boko yaranka suna nan sun gyara maka arewa amma wallahi abin ba zai yi ba jama'a kawai a ku bar mutane suna cutar ku shikenan kawai sai kuma a ce a ta sun ce Allah ya isa haka siddan yaro gashi nan a birnin yaro sun je sun kama shi sun je sun daure shi kusan mata uku an ce a je a kai kotu wa ma wai baban shi ya ce a'a an yi an yi shikenan to gobe ma sai su zo su kama wani jibi ma sai su zo su kama wani akan me kun zo neman wani ba ku samu ba akan hanya kawai kun ɗauki wani kun jefa a mota ku je ku gama ɗaure shi kun gama abin da za ku gama eh sai a maka ku kotu haka ake yi jama'a yan boko ku tashi ku fassara mana me karatun bature ya ce a musulunci jama'a in ba ka yafe ba wallahi ko manzon Allah ya maka sai ka rama mun karanta muku hadisi anan sahu annabi yake hada sai kawo kibiya wasa sai cokala wani sai ce wallahi ban yadda ba manzo Allah kenan madadin manzo Allah ya ce ni ni manzon Allah to kun zuwa Allah kafa uku akan ka sai manzo Allah ya ce rama to waye rage kuma su suke cewa nobody above the law ba wanda ya wuce doka ba haka suke faɗi ba turancin ya ibe ba amma haka kowa iya tun yana primary saboda haka kanku ya waye ku kiyaye wannan jama'a abin da ake so da kai kai ka san doka kuma ka bi ta don haka duk inda aka ci maka mutunci ko to ka je ka nemi haƙƙinka kuma Allah ya isa da ta cika a bakin ku yan arewa wallahi kuskure ce Allah ya isa sai ka rasa yadda za ka yi kat sannan kake Allah ya isa kuma jama'a a yi maka ka je ka bi haƙƙinka ta hasken shari'a shi ya fi ko kuwa ka je ka ɗauki bindiga kai ta kashe waɗanda suka yi maka da waɗanda ba su yi maka ba ko kun fahimta jama'a so wallahi ku daina jin tsoro sannan ku matasa da kuka karatun lo ka samu aiki baka samu aiki ba ku yi kokari ku zama human right activist ku rinka kare haƙƙin masu haƙƙi mace ce tun tana budurwa aka auro ta daga katsina aka zo da ita garin nan sana'a take ta kuli-kuli da man gyada da menene da kyar ta tara kuɗi ta gidan ƙasa kawai rana tsaka sai aka zo aka kore ta kawai shikenan aka ce kaza kaza wai kaza ta ka takardu aka watsar da ita lauya muka je muka samu ko kwabo ba mu da shi mu ma lokacin yau kusan shekara nawa ne kusan shekara ashirin aka je a nan pizan ya tsaya mata aka kwato mata gidanta haka ake yi amma sai ya ce ake Allah isa ina za ki iya da mai anguwa ina dagaci ina idan ba ku yadda ana aiki da doka ba ko wallahi wannan abin da kuke kira ta'addanci farawa akai duk wanda ya san cewa in ya je kotu in ya je kaza in wani ne an kai karar shi za a je a lalata magana shikenan sai zai zama boko boys sai zai dauki bindiga yace ga solution yanzu ba gashi an zo ana neman su Allah annabi su zo a yi sulhu da su ba amma da farko ba a yi musu adalci aka ce ba za a yi musu ba to amma lokacin da yanzu suka ban suka bindiga suka kashe kowa sai kuma aka ce dan Allah ku zo dan Allah ku zo suka ce a ai kuma ya guwa riga balle saboda haka ɗan uwana ɗan arewa kanku ya waye lallan ya in dai da gaske ne in ma constitution din ba aiki da shi in ma shari'a to in shari'a ce adila ce shari'a babu wanda ba a ramawa in yi maka kowaye tun daga shi an rama daga wurin manzon Allah manzon Allah ya bada dama so da karkai tunanin wai wani an ce yana da immunity wani yana da wata doka wanda ta hana a yi mishi kaza ka bar shi ya sauka yana sauka sai ka kai shi ba kwa ganin yan siyasa su kansu wani yana sauka wa gobe sai a kama shi kai ma haka in ya ci zalinka yau aka ce a ai shi ne mai daraja ta daya ba a kai shi kotu sai ka je ka ce lauyoyi su shirya takarda a aji yana sauka gobe jibi sai a kai shi haka ake yi jama'a haka ake yi sai samun yana son ku yi karatu ne kanku ya waye ba wai kai karatu don ka samu aiki ba Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah ya taimaka malam ya kawo matsala ta biyar dangane da hukumu hadayar mushriki na ko mushrike suna iya ba musulmi ya karba kyauta eh suna iya bayarwa saboda wannan akwai nasoshi masu dimbin yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka ji wannan kafiri rifa'a ya bawa annabi bawa haka bawa wannan mariya haka bawa wannan sirina kafiri ne ya dauka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai ba ka gane cewa akwai wani magudi bane da ake so a yi maka game da da'awarka game da kaza game da kaza to in sun baka zaka iya karbe amma in ka hango cewa akwai wani makirci to nan kuma kan sai ka kauce sannan sai mas'ala ta shida ya kawo dangane da shi ikhtilafi ahli al-ilmi fi uqubati al-khalif mutumin da ya sata game da ainihin wace irin ukuba za a yi mishi sun ji gaskiyar magana cewa ukubar da za a yi mishi ita ce a kwace abin da ya sata sannan kuma sai a yi mishi asiri sai a dubi a shar'ance me za a yi mishi ɗauri za a yi mai bulala za a yi mai to sai a duba me shari'a ta faɗi dangane da hukuncin horo imam muslim yace babu dalili ala anna qatila nafsihi la yakfuru babin da ke bayani akan dalilin cewa mutumin da ya kashe kanshi baya zama kafiri haka yake ana ku ko to kun ga magana da nake fadi mutumin da ya kashe kanshi ba a cewa kafiri ne sai dai a ce kai wani ya kashe kanshi yayi fasikanci sai in ya halatta amma in dai bai halatta ba to ba a cewa ya zama kafiri wanda kun ga fatawa fa'ida a ƙasa Hausa shine sai a ce duk wanda ya kashe kanshi ya zama kafiri قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حسن حصين ومنع قال حسن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتوى المدينة فمرض فجزع ونبعوكي فاجتوى المدينة فمرض فجزع فأخذ من مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئ هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما لي, ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لم تصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ويده فاغفر kuma ji hadisin wani bijo kuma hakimi ne mai sarauta ne badausi ne shi hakimin su abin sarora a kasar ainihin wa kasar yaman wannan tijo tijo tijo tun farkon al'amari na muku tarihi musulmi musulmi daga duniya ya taho ya taho taho a jahajar loka jahid jahid da musulmi ya ko umma bayan ga bayan ga bayan ga katunga shi ranka ranka da ya dangane da kai mutum ne mai nida shi da ce ce ce ma ni ne hani Allah Allah Allah to wan to da to wan da yadda ka sani mu mutane mutane masu mutane lafiya ce ta annoba ta roba ta mu ba suka ce ya abu ya abu ya abu ne ke da keke ne Allah ne ce sunan shi ya shiwa ya suka kwatanta kwatanta in ban kauce mishi da suka ga suka ga hankali shi ya gamsu gamsu su ba ba ba ta ranka da ne hukumin kaman kaje ka ga da ma kaje karate shi suka ce to kace to kace to kace to kuma tushe ke ofila kai da ka zo ba ka zo ba ka zo ba nan nan da zan fita shi fita shi an gane sai mun kun yi ta tushe ta tushe ta tushe ko nan sai kuma ku da ba ku ashe ya ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai a hana mutum mutum ke tun da jami'i mutane sun taru amma ni kun mun sai ce sai ce ce ba ni ce da mun gode da mutumin ne yake fadi fadi fadi ta ji ce amma kun wannan ai gaskiya fadi fadi ya haɗu da su ya ba ku ci ku mutumin nan mutumin banza ne suka ce abin da muka bin da muka muka kenan tun farko karka jika ba ruwa jaka to kun ji yadda al'amarin shinshin shi da ya musulunta sai ya koma ƙasar shi ta daus sai ya je sai ya fara bayanin wa'azi da sauran al'amura sai ya dawo wurin annabi a maka sai samu maka tayo annabi kunci abu talibin ya rasu khadija ta rasu to shine wannan hadisi yau yake ruwaito mana shine yake wa annabi tayi cewa ya manzon Allah dausawa suna da gari wanda yake mai tsaro ba wanda zai taba ka ka taso ina ka ina ka kawai ka dawo garin mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yake a mai riwayar hadisi sai yake cewa saboda Allah ya aje wannan daraja ta zama ta ansarawa ce ba dan haka ba da dausawa ba su same ta to kun ji hadisin jama'a muslim yace haddathana abubakar ibn abi shayba babban malami abubakar dan abu shayba ya karantar da mu hadisi cikakken sunan shi abdullahi dan muhammad dan abi shayba wa ishaq ibn ibrahim da malam ishaq dan ibrahim al-hanzali wato ishaq dan rawiya kenan jami'an imam muslim yace dukkan su su biyo an sulaimana daga malam sulaimanu dan harb al-asdi al-washihi mutumin kasar basra ne amma sai ainihin muslim yace qala abubakar shi abubakar ibn abi shayba a tashi riwayar cewa ya haddathana sulaiman ibn harb Sulaiman dan harb ya ba mu hadisi ina son ku bambance imam muslim nan ma ya sake wannan dabi'a tashi malaman shi guda biyu abubakar ibn abi shayba ya ruwaito sulaiman daga cewa an sulaimana an an sannan sulaimana shi kuwa ɗan malamin afwan ishaqa dan ibrahim al-hanbal yace an sulaimana shi ku abubakar yace haddathana sulaiman ibn harb kun fahimta malamai biyu ne imam muslim ya koyi hadisin wurin su su kuma a wurin malami ɗaya suka koyi hadisin ɗaya malamin da yazo sai ce wa muslim an sulaimana daga malam sulaiman wanda malam sulaiman din sannan kuma an yace shi kwaɗon abubakar sai ce haddasana sulaiman ibn harbin to kun ga wannan dukka ko imam bukhari baya yin ta amma muslim yana yin ta yana daga cikin mumayyizan na ainihin sahih muslim sai ka suka ce shajara qaumun fil bukhari wa muslimin لدي وقالوا أي ذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم وما لمين سكي صعباني بخاري ده مسلم والنيتي to shine shi wannan malami da ke waken sai yace sai suka sai ya raba gaddama yace to idan ana magana inganci ne littafin bukhari ya fi amma in kyan tsari ne da tsara abubuwa to muslim ya fi to waɗannan na daga cikin tsare-tsaren muslim wanda suke da fifiko akan bukhari amma fa karka dauka cewa bukhari bai san waɗannan abubuwa ne da muslim yake yi ba a'a littafin bukhari ya fi kama da littafin malamai littafin muslim ya fi kama da littafin ɗaliban ilimi littafin turmizi ya fi kama da littafin awam waɗanda za a yi musu wa'azi su ji fatawa su tashi su tafiye su haka duk malamai suka abin nan kaje ka karanta littafin almuwazana baina sahihaini wa jami'i turmizi wani malami ne professor aitar thesis ɗin shi ne na phd tun yana matashi wajen shekara hamsin yana kokarin gwaji tsakanin Bukhari da Muslim da kuma Sunan Tirmidhi malaman hadisi aiki suke yi jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka yace haddathana Sulaiman ibn Harb malam Sulaiman dan Harb ya karantar da mu hadisi haddathana Hammad ibn Zaid shi ko ya karbo daga malamin shi Hajjaj dan Hammad dan Zaid Hammad dan Zaid yace an Hajjaj as-Sawaf daga malam Hajjaj as-Sawaf sunan wannan malami cikakken sunan shi Hajjaj dan Abi Uthman as-Sawaf Abu Salti ana ce mishi kuma Abu Uthmana an Abu Zubairi ya karɓo wannan hadisi daga al-Imam Abu Zubair Abu Zubair kuma cikakken sunan shi shine Muhammad dan Muslim dan Tadrus an Jabir ya karɓo daga Jabir to kaga ga an ana ta faru anan ko amma kuma wannan isnadi sahihi ne saboda an rawaito shi ta wadansu hanyoyi anna Tufail ibn Amr ad-Dawsi Jabir yace lallai mutumin nan mai suna Tufail dan Amr Badawsi ata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah hallaka fi hismin hasin wa man'a ya manzon Allah baka koma cikin wani garu wanda zai tsare ka ba kuma ya hana duk wani mai kawo maka farmaki ba za ka dawo garin da kake da cikakken tsaro ba qala hisnun kana li daus fil jahiliya sai shi wannan tufar yace wato gini ne wato garu ne wanda su kabilar dausawa suke da shi wanda tun a jahiliya suka yi sun kewaye garin su fa aba zalika annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi yaki to me yasa annabi yaki ba shi annabi ne yake fadin dalilin kin ba sai Jabir yace lillazi zakhara Allah lil ansari saboda ajiyar da Allah yi wa ansarawa zuhur zuhur ku kiyaye zal da hasabe mai ruwa zakhara ba zakara ba ba nan zikiri ba zakhara ajiyewa Allahumma ja'alhu zukhran da ake a wajen addu'a jana'iza Allah wannan da dan karami ka sanya shi ya zama ajiya ga iyayen shi to wannan falalar Allah ya ajiye ta ne ga ansarawa su su jabir din kenan فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأن النبي هجر زوا مدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو سي طفيل بن عمرو شيما سي يبدي هجرة سي يبعونه من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر معه رجل من قومه تساك ساموان متن تكن متانيش سي يبيش جماعة كدودوان ودمان صحبه fa dagaci ne ya baro kujerar shi ta dagajantaka ya dawo bi annabi ya zo ya zama almajirin shi da ya tashi zai taho amma sai da ya wa'azi domin garin wa'azin ne Abu Huraira ya musulunta ku kiyaye Abu Huraira a da Kirista ne a kasar Yaman kuma dan kwara makaɗi ne a cocima da wannan hakimi na su yaje wa'azi yace na je umara na jiyo karatun wani annabi kuma yanzu ni na musulunta yara wa zai musulunta Abu Hurairah yana daga ciki yana musulunta uwar shi kuma ita ce innar kwaya a cikin coci saboda haka ta tayarwa da Abu Hurairah bala'i Abu Hurairah ya gudu shi ma ya gudun hijira ya taro wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam duba yadda mutanen nan suke tsallake komai su tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da ya hijira sai wani mutum ya ce shi ma zai bi shi daga cikin mutanen shi fajtawal madina sai wannan mutum yanayin madina bai karbe shi ba to annan akwai wani abu da ya faru a cikin sahih muslim kun da yadda kuka ji na karanta barka ji malam yace shi mu'azzamin nusakh a mafi yawancin bugun sahih muslim wajtaw haka yake ana ko to kun ga na kuma da fajtaw ne wato sai yanayin Madina bai dace da su ba tare da su su biyu ne amma kuma sai aka yi ta'abiri bil jam'i to sai malam yace wa huwa khata'un wannan kuskure ne wal islahu shi ma malam ya gyara ne min al muslim daga ainihin talhisi na sahih muslim wanda al imam al qurtubi yayi min qurtubi yace kama ya ati bayanuhu fi sharhi kamar yadda bayanin zai zo a cikin sharhi abin da yafi dacewa abin da yake daidai a wurin kuji nan na son sai kun mutu za ku fahimce ni a larabce ba kuskure ba ne amma a riwayance kuskure ne riwayar ba haka aka yi ta ba riwayar yadda aka yi ta ita ce fajtawal madina sai yanayin madina bai dace da shi mutumin ba haka aka yi riwayar to duk abin da ya saba wannan na riwayar muslim to kuskure ne amma a larabce mutum biyu ana iya ainihin ta'abirin su da jam'i in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma su biyu ne sa Aisha da Aisha da Hafsa amma sai aka ce faqad saghat saghat zukatan jam'i ne nan kun fahimta jama'a saboda haka a larabci ja'izi ne mutum biyu in aka tashi a yi ta'abirin su da jam'i misali aina muhammad wa ahmad sai ce huma fil maktaba qad ja'u ya halatta ja'izi ne ina muhammad da ahmad sai ce ga su can a office amma na tashi sai ce sun zo madadin su biyu sun zo sai nuna kamar sun fi biyu ya halatta a harshen larabci amma min babin riwaya ba a ruwaito haka ba don haka bai halatta ba to kuma ana son ka rinka dukka a wajen riwaya shine takaitaccen bayanin da yake a cikin sharhin da malai yake cewa an je sharhi zai bayani insha Allah ta'ala saboda haka wannan mutum da ya rako wannan bagaci suka yi hijira suka zo Madina sai yanayin Madina bai karbe su ba dama haka Madina take jama'a ina mai jan bakin mu da ya tafi mako da ya wuce ba ya samu jami'ar islamiyya ya tafi ba ku buga mishi kuji sai ce maka ka ayyana mura ai kaza ai kaza ai kaza in ka isa Madina haka take annabi haka yace al-madinatu kalkir kamar wurin ziga-zigi ne idan ka shiga sai ka ji gaba ɗayan abin yana neman ya rikice maka in mumini ne daga baya sai ka ji ta zauna daren in munafiki ne sai gudu almadinatu kalkiyar duk wanda ya isa madina sai ya ji haka sahabbai da suka isa haka suka samu wannan matsala bilal sai da ya zazzabi shi ta rashin lafiya har aisha ta je dubo shi ta same shi saboda zazzabi har waka yake ala abikan na lailatul biwadin wa hauli idkhilin wa jami sai ban taba tunanin zan samu kaina a wani kwari billan da tsaure ne kewaye da ni ba madina haka take yanayi haka wannan mutum sai yanayin garin bai karbe shi ba haka yanzu kai ma an kaje madina sai ka ji wata mara ta taso maka humman yaumiya ina yan karatun din da na bawo mun yi karatun akai sai ka ji wannan irin mura ta taso maka sai ka ji abubuwa suna neman su rikice maka amma in ka daure babu gari mai daɗin zama irin Madina saboda annabi da kanshi ya ce yusammunaha yasriba wa hiya al-madina wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamuna mutanen garin sun fi alheri fiye da kowane gari mutanen kirki ne tun da har zuwa yanzu kuma wannan kirkin yana tare da su wallahi jama'a na ga muku mun yi karatu a hannun su mun ga alheri wallahi malami ne zai karantar da kai shi zai baka littafin da zai karantar da kai sannan yana yana lallashin ka yana tambayar ka to kana da lokaci gobe sai ce algatu malam ba ma ni karatu na zo ai sai ce a faɗi lokacin ka kaga abu kace wannan lissafi ina zan same sai ce huwa laka ai naka ne da jikokin sahabbai ne sun sha jinin alheri a cikin jijiyoyinsu Allahu akbar fa radiyallahu ta'ala anhu wannan mutum sai yanayin Madina bai karbe shi ba famari ba sai ya rashin lafiya fa jazi'a amma da rashin lafiya sai gajan dangana ya kama shi kuraje ne hannu na ciwo kafafuwa na ciwo fa akhadha mashaqisa lahu sai ya dauko wani almakashi nashi dama almakashi da bahaushe yake cewa larabci ne mishqas al-mishqas sai bahaushe ce al-makash al-kak sai ce al-kaki to fa akhadha mashaqis lahu sai ya dauko wani almakashi nashi fa qata biha barajimahu sai ya sa bise daddatse ya tsin shi jama'a kun ji rashin lafiya ce rashin lafiya me yawa hannun da yake radadi sai ya sa dukkan yatsun shi sai bise ya gutsure su fashakhabat yadahu sai hannayen shi suka tsinke da jini hatta mata har sai da ya mutu fara'ahu tufail ibn amr fi manamihi to wancan abokin tafiya shi tufail dan amr ko sai mafarki sai gan shi a bacci amma shi ma fa a lokacin bai san dalilin da yasa bai san dalilin mutuwar ba wannan bawan Allah da ya mutu an zo an yi mai jana'iza ya kwanta bacci sai gan shi a mafarki fara'ahu wa hay'atuhu hasana sai ganshi a cikin kyakkyawan yanayi wara'ahu mughabbiyan yadahu amma sai ga duk hannayen shi kuma a lulluɓe an fahimta menene a cikin naku yadaihi ko haka yake wara'ahu mughabbiyan yadaihi sai ga hannayen shi da a lulluɓe gashi a bacci lafiya lau jiki kyakkyawa amma kuma hannu duk gashi nan yaya ne ya ga bandeji ne a jiki a kamar jakumin damba ne a jiki gashi nan dai hannu duk a rufe ni ya faru fa qala lahu sai ce ma sana'a bika rabbuka a mafarki ne fa sai ce da shi yaya ubangijinka yayi maka da ka same shi fa qala sai ce ghafara li bi hijrati ila nabihi ubangiji na ya gafarta min saboda hijira da ne na tarorin annabi shi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai tufaila a mafarki fa sai ya ce mali araka mughabbiyan yadaika to yaya na ganka hannayenka biyu duka a rufe qala sai ya ce qilali cewa akai da ni lan tusliha minka ma asadda lan nusliha minka ma afsatta gafara dai an gafarta maka amma hannayenka da ka bata da kanka to ba za mu gyara maka su ba gafara ga ta an maka lokaci ya kuri jama'a saboda haka bai wayo ba za mu samu tattauna hadisin nan ba zaka ji malamai ba su ce an gafarta mishi ga dukkanin sauran jikin amma inda yayi wa kanshi wannan barnar shine ba a gafarta mishi ba shine ake ce da shi ba za a gyara maka abin da ka bata da kanka ba amma gafara an yi maka to dan kada mutane su ce a yanzu yanzu ka gama suka cewa ya mutum zai mafarki ya ce kaza ya ce kaza gashi fa qassa hatta failu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ku failu yaje ya faɗi wannan mafarki ga manzon Allah dan haka kun ji manzon Allah an mishi wahayi dan haka yana da ikon ya tabbatar da abin da yake tabbatacce ne amma kai za a yi wa malamin ka ko shehin ka ko shugaban kungiyar ka wahayi saboda haka da yaje gura wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah yace Allahumma wa yadayhi faghfir ya Allah har da hannayen shi Allah ka gafarta musu yanzu da tufaili ya zo ba da labari na ya mafikin wane kaza kaza kaza kaza amma ga hannayen nan da bandeji ko da liɓi kaza kaza sai manzon Allah ya ce Allahumma wa yadayhi faghfir da yace a tuska ku yawa ya Allah hadda hannayen nashi to Allah ka gafarta mishi kamar yadda ka gafarta a sauran jikin shine manyan malamai irin su Imam Qurtubi sai suka ce to daga baya sai Allah ya gafarta mishi gaba ɗaya saboda waccan addu'a da Annabi ya mishi jama'a kun ji wannan hadisi to me yasa musulmin ya kawo wannan hadisi shine nuna maka cewa mutumin da ya kashe kanshi ba a kafirta shi kaga wannan mutumin ya kashe kanshi amma kuma ka ji duk da ya kashe kanshi Allah ya gafarta mishi ko to akwai maganganu waɗanda za mu zo mu karanta waɗanda ainihin malamai suka yi domin su samar da kyakkyawar mafita wadda za ka yi wa ainihin hadisin kyakkyawar fahimta don haka bari mu karanto mana waɗannan maganganu sai mu rufe da su yace qala al-qurtubi fihi dalilun ala anna al-maghfirata qad la tatanawalu mahalla al-jinaya Qurtubi sai ya ce wannan hadisi dalili ne akan cewa idan mutum ne wa Allah wani laifi a ta wani gaba to ta yi wa Allah ya gafarta mishi amma kuma sai Allah ya ki gafarta wa ita gabar gafara ba za ta je gare ta ba ita gabar da aka yi wa barna ko aka yi ta'adi a kanta dan haka fa yahsulu minhu tawzi' al-iqab ala al-mu'aqab sai ya zama kuma kenan ta hanyar wannan gabar eh Allah zai biya sake rarraba azaba zuwa ga sauran jikin kaga dai ana nan kenan to an gafarta maka ba za a yi maka hukuncin wannan abin ba amma ita gabar to za a hukunta ka ta ita to kuma kowa tsanka ne yake ciwo har har kwakwalwarka zai kai don haka gashi kurtubi yace sai ya zama azaba za ta rarrabu ta hanyar wannan gaba zuwa ga sauran wani dalika qala nabi sallallahu alaihi wa sallam to dai shi annabi annabi rahama ne sai ce allahumma walidayhi fa walidayhi faghfir ya allah hadda hannayen nashi ma sai ka gafartawa malam yace wa zahir anna hadha ar-rajulu anna hadha ar-rajula a zahiri wannan mutumin adrakatu barakatu da'awati nabi sallallahu alaihi wa sallam albarka addu'a annabi ta je gare shi dan haka faghfira lahu sai aka gafarta mishi wal yadayhi kuma aka gafarta wa hannayen nashi wa kamula lahu ma baqiya min al maghfirati alaihi sauran gafara da bai samu ba sai ya same ta saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ala hada fa yakunu qawluhu dan haka kenan maganar shi da ya faɗi cewa lam nusliha minka ma afsatta mubtadi'an ila ghayati du'a annabi sallallahu alaihi wa sallama lahu wato wannan maganar da yake a mafarki aka faɗi mishi cewa amma inda ka ɓata ba za a gyara maka ba sai aka ce kafin annabi ya mai addu'an ne amma da tufail ya zo ya gaya wa annabi annabi ya mai addu'a to kenan yanzu an gyara mishi hannayen فكأنه قيل له لن نصلح منك ما أفسدته ما لم يدع لك النبي صلى الله عليه وسلم kamar kenan an ce da shi ba za mu gafarta maka hannayenka da kabata ba sai dai in annabi ya maka addu'a to da annabi ya mishi addu'a shikenan sai zama hannayen ma an gafarta amma kar ku manta mafarkin ya riga ya gabata dan haka Tufail ya bada labarin abin da ya gabata ne to malam dai ya kawo wannan hadisi ne kadai dan ya bayyana cewa dukkanin mutumin da ya kashe kanshi matukar ba ya halatta ba ne ba za a kafarta shi ba kuma ko da ka ji an ce an yi mai azaba an saka shi a wuta ko to an yi mishi ne daidai da gwargwadon ainihin laifin shi wanda in Allah ya kai mu mako na gaba kamar da muka ce za mu zo mu tattauna wannan mas'ala insha Allah ta'ala jama'ar musulmi anan za mu saurara muna ƙara sanar da ɗaliban ilimi da karatuttuka da aka saba yi dukkanin karatuttuka sun dawo karatun risala ya dawo ranar alhamis karfe goma na safe zuwa karfe sha biyu ɗubbin nabawi karfe goma na safe zuwa sha biyu ranar juma'a sannan hamawiya karfe goma na safe zuwa sha biyu ranar asabar da lahadi to sannan sai littafin tadwini sunna shi kuma daga gobe karfe hudu da rabi zuwa ainihin karfe shida amma waɗannan karatuttuka ba a lasifika ake yin su ba karatuttuka ne na ɗaliban ilimi na haka in kana daga cikin su sai ka ainihin tambaya yadda ake samun halartar karatu da yadda ake samun littattafan da irin bugun littattafan da ainihin ake samu insha Allah na biyu kamar yadda muka faɗi jama'a akwai zama wanda za mu yi shi nan da ainihin kusan minti talatin ko yanzu karfe shida na nawa a karfe bakwai daidai haka in gidanku kusa ne ko kuma matar ka taimaka waya ta riga ta gama maka yan tebe baka ko yan abin da ɗinka sai ka ruga a guje ka je ka ciwo karfe bakwai za mu zo mu zaman a wannan wuri jama'a insha Allah ta'ala kamar yadda muka ce yan siyasa da suka zo wurin mu aka zauna aka yi maganganu a can markaz a cikin wada to sun yi wa mutane alƙawura da maganganu da sauransu shine muka sake cewa su sake zuwa akwai wata sabuwa waɗanda jama'a za su sake musu tambayoyi a kai insha Allah ta'ala a cikin wannan ɗakin taro namu na darul hadisi salafiya a nan ne za a yi wannan zaman za mu sanya lasifika kowa zai ji don haka duk wanda ya zo ya samu wuri ya zauna idan an gama in ka zo makarantar nan gobe za ka iya samun kaset din da CD da MP3 gaba daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan na daga cikin abubuwan da muke faɗi muna son ne yan arewa kansu ya fara wayewa yan siyasar su fara sanin cewa lallai mutanen da suke zaben su to ba jakuna bane yadda wasu suka zabe su suka tafi sun tafi kenan sun ci ko ba ci ba waɗannan mutanen da gayyato su ne waɗanda aka ce sun faɗi zaɓe to su ne muka ce su zo akwai sauran magana tsakanin mu da su kuma za a yi magana ne kowa da kowa zai je insha Allah idan muka zo muka zauna zan yi wata takaitacciyar muqaddima wadda ita za ta shiga cikin kasusuwa wadda za ta bayyana maka wannan abin da za mu yi yana ɗaya daga cikin manufofin da'awanmu ta salafiyya a cikin makarantar darul hadisi salafiyya don karka ce ba haka ake yi ba a mu dama ba muna yin yadda ake yi ba ne muna yin yadda mu da'awanmu take ne don haka na daga cikin tsarin da'awarmu wata ran za ka ji nan mun gayyato paparoma zai zo nan ni mai tambaya wata ran za mu gayyato bishop wata ran za mu gayyato duk wani shehi da kake ji za mu iya gayyato shi nan saboda haka ku kiyaye jama'a to saboda waɗannan irin abubuwan sababbin abu ne na'am ita ma makaranta irin ta darul hadisi sabuwa aba ce a Najeriya to dole ne mu bayyana wa mutane ina ne wannan irin abin ya samu wurin zama a cikin da'awar mu in Allah madaukakin sarki ya kai mu anjima sai na yi muqaddima kamar ta minti goma tukuna domin in tabbatar da wannan ya zama nan gaba duk ɗan siyasar da yake sa rai mai mishi kamfen ko